الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله za mu dora kan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul mursalat karatunmu na jiya mun kwana ƙarshen aya ta ashirin da hudu haka ne ko? na aya ta ashirin da hudu yau insha Allah za mu tashi a farkon aya ta ashirin da biyar muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu da daidai kuma ya ba mu aikin ikon aiki da daidai din to arman sai Allah ya ce bismillahirrahmanirrahim hada yawm la yantiqun wa la yu'manu lahum sa'atadun wa yawma
ci gaba da bayani game da abin da ya shafi ranar alkiyama da irin ababen da za su faru a ranar alkiyama yadda al'amuran bayi za su kasance har koma wasu zuwa makomarsu Allah ya samu dace da makoma mai kyau Allah ya ce haza yau mulayen tekun yau dinnan Allah ya ce yau ce ranar da mujurmai da kafirai Allah ce ba su da damar su yi magana wala yi uzanu lahun faya a tazirun Allah ya ce kuma ba za a ba su izini ba balle su kawo hanzari su kawo uzurinsu a gaba ga Allah ranar alkiyama duk abin da ake bukata ya tabbata a kansu na hujja da yanke hanzari an riga an tabbatar musu a ayoyin bayan mun karanta uzuran aw nuzura to yau an tashi a farfajiyar alkiyama ga kafirai waɗanda suka kafirce ma Allah suka rayu akan kafirci da sabon Allah Allah zai ce hadha yawmu la yantiqun yau wannan ita ce rana Allah ce da ba da su yi magana ba ba da ba su dama su ce komai a gaban Allah ba wala yu'zanu lahum kuma ba za a ba su izini ba fayatazirun balle su ba da wani hanzari ko uzuri a gaba ga Allah subhanahu wataala Allah shine mafi sanin halin da suka isa gaba gare shi a ranar alkiyama duka abin da waɗannan ayoyi suke karantar da mu shine duwadda ya bari duwadda ya yi sake ya mutu a hagunce ya mutu a cikin kafirci ya mutu a cikin shirka da Allah ko ya mutu a cikin bidi'o'i ko cikin sabon Allah to zai yi nadamar da nadamar ba za ta mishi amfani ba karan farko idan aka tashi a gaba ga Allah subhanahu wata'ala ba da a ba su dama su yi magana ba kuma za a ba su izini su ba da wani hanzari wadda hanzarin zai amfane su ba domin babu abin da za su faɗa a gaba ga Allah to amma a mataki na gaba kuma ubangiji kan zo ya titsiye su a yi musu tambayoyi su ba da amsa ba da amsa irin na zarge kai ma'ana za a yi musu tambaya su ba da amsa saboda su sake ɗaure kansu da kansu haza yau mulayen dikun Allah ya ce wannan rana ce da ba da a ba su dama su yi magana a gaban Allah ba wala yu'zanu lahum fayatazirun ba za a ba su izini su ba da wani hanzari ba ina jin a cikin suratul tahrim ne Allah ce ya ayyuhal ladina kafaru la ta'taziru al-yawm Allah ya ce ya ayyuhal ladina kafaru ya ku kafirai la ta'tadhiru al-yawma Allah zai ce yau kar ku yadda ku kawo wani hanzari domin ko kun ba da uzurin ba zai karbu ba innama tujzauna ma kuntum ta'malun iyakar abinda za a saka muku shine abinda kuka kasance kuna aikatawa irin aikin ku irin sakayyar ku amma dai a yau la ta'tadhiru al-yawm kar ku yadda ku ce za ku ba da wani uzuri ko wani hanzari a yau tunda kun bari an iso filin alkiyama ba ku yi amfani da damar da aka ba ku ba jama'a muna fahimta duk wannan shiga kaskanci ne da walakanci duk wannan shiga kaskanci ne da walakanci duk wanda ya biye mason zuciyarsa duk wanda ya biye mason zuciyarsa haka yake samun kansa a irin wannan matsayin a ranar alkiyama duk wanda ya biye mason zuciya haka yake samun kansa a irin wannan matsayin a ranar alkiyama wannan matsayi da muke karantawa ko a duniya mutum ya shiga cikin wannan kaskancin kaskanci ai ya kai kaskanci lokacin da za a gaya ma mutum wannan maganar ba za a gaya mishi bane a gefe za a gaya mishi ne a gaban 'ya'yansa da jikokinsa da matansa da abokan gabansa ya ayyuhal ladina kafaru Allah zai ce ya ku waɗanda suka kafirce ma Allah la ta'tadiru al-yawm kar ma ku ce za ku kawo wani hanzari a yau ranar alkiyama innama tujzauna ma kuntum ta'malun iyaka za a muku sakayya ne da abinda kuka kasance kuna aikata فوقع القول عليهم ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون فوقع القول عليهم بما ظلموا ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون
Allah ya ce wannan kalmar azabar Allah ya ce ta tabbata a kansu dama Allah ya ajiye ka'ida duk wanda ya zabce akan kafirci akan shirka da Allah ya tafi yana mujrimi mai saba ma Allah Allah ce to azaba ta tabbata akan shi fa waqa alqawlu alaihim bima zalamu Allah ce wannan kalmar azabar ta tabbata akan su Allah ce saboda zaluncin da suka yi a rayuwar duniya na kafirci zaluncin da suka yi a rayuwar duniya na shirka da Allah zaluncin da suka yi na sabon Allah fahum la yantiqun Allah ce ba da a ba su dama su yi magana to haka dai mutum sai yadda aka yi shi ba zai ce cas ba ba zai ce as ba ba a ba shi dama ya yi magana ba ya isa ya yi magana ne yau mai kumun ruhu wal mala'ikatu saffa yawma yaqumu ar-ruhu wal mala'ikatu saffa ranar da mala'ika jibril da mala'iku za su tsaya a cikin sahu la yatakallamun Allah yace bayi ba wadda sai budi baki yayi magana a gaban Allah illa man adina lahu ar-rahman sai wadda Allah mai rahama ya bashi izini ba wadda ya isa yi magana me ya kawo ka me kai kana jira tukunna a baka izini kafin ka yi magana illa man azina lahu rahman wa qala sawaba Allah ce zalika al-yawmul haqq Allah ya ce wannan ranar Allah ya ce ita ce ranar gaskiya da gaskiya ranar gaskiya da gaskiya wannan tsari da za a tsayi da bayi a gaban Allah idan kafirai suka ga yadda tsarin yake sun san ba hanyar da za su bi su kukuta a wannan ranar ubangiji ya ce kafiri zai yi burin ina da Allah zai kashe shi ya bace shi ya zama ƙasa wa ya kuru kafiru ya laita ne kun tutura ba kafiri zai ce kaitona ina ma da a ce na zama ƙasa wannan abin da zai faru kar ya faru da shi za a yi wannan tashin alkiyama da kowa da kowa akwai wadda abin yakan zo musu da sauƙi matuka Allah ya samu ne akwai wadda yake zuwa musu da tsanani matuka Allah ya tsare to amma abinda Allah ya aiko manzanni da shi na shirya a nan hanyar sauƙin take saba ma abin da suka zo da shi a nan hanyar tsananin take a nan hanyar tsananin take a nan hanyar tsananin take to bayan an yi wannan duk abin da da'a yi kuma Allah sai ce a zo da su nan ba an hana su magana ba to da a ba su dama kuma har ma a musu tambayoyi ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون
ثم قيل لهم ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين Allah ya ce alamtar ilal ladina yujadiluna fi ayatin lahi anna yusrafun Allah ya ce kai mai karatu ko sauraron karatu Allah ya ce baka ga yadda waɗanda suke musun ayoyin Allah suke karyata ayoyin Allah anna yusrafun yaya ake bautar da su ba kamar wani ne ya ce Allah suwaye ya ce allazina kazzabu bil kitabi su ne waɗanda suka ƙaryata alƙur'ani wa bima arsalna bihi rusulana da abinda muka aiko manzannin mu da su ibil agalana fi anaqihim Allah ya ce kokumai mari mari fi anaqihim za a sa a cikin wuyansu a daure da hannayensu wasalatil da sarkoki za a ɗaure kafafunsu da sassan jikinsu yushabun Allah ce ana jan su fil hamimi a cikin ruwan zafi thumma fin nari yusjarun sannan a kai su wuta a gasa su thumma qila lahum sannan sai a ce musu aina ma kuntum tushrikuna min dunillah ina waɗanda kuke hada su da Allah kuke bauta musu koma bayan Allah a rayuwar duniya waɗanda kuka rike su a matsayin ababen bautanku kalu ballo Allah sai su ce ma Allah ba mu gansu ba sun bace mana ballam na kunna da u min qablu shay'a sai kuma su ce a'a ba mu ma fa bauta ma kowa a duniya koma bayan ka ba ba ku ga magana bai ya fito ba aina ma kuntum tushrikuna min dunillah ina ababan da kuke tarayya ma Allah da su waɗanda kuke bauta musu koma bayan Allah maganar farko sai su ce kalu ballu anna sun bace mana ba mu gansu ba Allah sai kuma su ce bal lam nakun nad'u min qablu shay'a Allah ai mu kafin ma zuwan mu nan lahira a duniya ma ba mu bauta ma kowa ba Allah ce kadhalika yudhillu Allahu al-kafirin haka Allah ke tabar da kafirai to kaga wannan tambayan ai tambaya ce da aka ba su dama su yi magana don a kunyata su yanzu kaga cikin kalma ɗaya sun yi magana biyu kaluballo annan suka ce waɗanda muka bauta wa koma bayan Allah ubangiji ba mu gansu a filin alkiyama ba sun bace sai kuma suka ce bal a'a lam nakun nad'u min qabl shay'a ba mu ma bauta ma kowa ba to duk lokacin da mujurmi aka bashi dama yayi magana aka mai tambaya za a mai tambayan ne don ya sake zarge kansa da kansa a suratul an'am yace wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqul ونحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil ladina ashraku ayna shurakaukum alladhina kuntum tazumun ثم نقول للذين أشركوا أين شركائي الذين كنتم تشركون aw ayna shurakaukum alladhina kuntum tazumun أي
sai karantawa aran ma
ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للذين أنا رمومي كجمانة.
أشركوا أين شركائي الذين كنتم تزعمون to ci gaba
ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على انفسهم كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون wa yawma nahshuruhum jami'an Allah ce ran da zamu tara su duka a filin alkiyama thumma naqulu lil ladina ashraku sai mu ce ma waɗanda suka yi shirka aina shurakaukum alladhina kuntum tasumun ina abokan tarayyan wadda kuka sanya su ababan bauta kuma bayan Allah wadda kuke riya cewa za su cece ku za su taimake ku Allah zai ce ina suke Allah sai ya ce thumma lam takun fitnatuhum Allah ya ce uzurin da za su bayar a gaban Allah bai zan komai ba illa an kalu sai cewa da za su yi wallahi rabbina ma kunna mushrikin mun rantse ya ubangijinmu wallahi ba mu yi shirka ba Allah sai ya ce unzur kaifa kadabu ala anfusihim kaji yadda suke ƙarya ma kansu wa dalla anhum ma kanu yaftarun duk abinda suke kaga suke bauta musu koma bayan Allah abin ya bace musu abin ya bace musu Allah ce kaje yadda suke ƙarya to ku lura duk inda za a ba su dama su yi maganan za su yi ƙarya ne wadda da su sake daure kansu da wannan ƙaryar amma sun yi shirka ko ba su yi ba to amma cewa suke wallahi rabbina ma kunna mushrikin mun rantse ubangijinmu mun rantse ba mu yi shirka ba hatta lokacin da aka zo daukar ransu su ne allazina tatawaffahumul mala'ikati mala'ikatu zalimi
هم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا akwai allazina tatawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim هم الملائكة ظالمين سورة النحل.
أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون allazina tatawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim waɗanda mala'iku da su zo karɓar ransu Allah yace suna masu zalunta kansu za a zo karɓar ransu suna cikin kafirci suna cikin shirka suna cikin miyagun ayyuka fa alqaw salam sai su mika wuya su yi saranda sai su ce wa mala'ikun ma kunna na'malu min su mu ba- ba ba mummunan aiki muka yi a duniya ba to ya tambaye ku ma kunna na'malu min su da su ce wa mala'ikun ba fa mummunan aiki muka yi a rayuwarmu bala mala'ikun su ce a wannan kan ƙarya ne ƙarya ne ƙarya ne inna allaha alimun bima kuntum ta'malun Allah ai ya san me kuke aikatawa kuma me mu aikin mu mu karbiran to a wani waje ba za a ba su dama su yi magana ba amma za a tsiye su a yi musu tambayoyi kuma su yi bayani akan abin da ya shafi kafircinsu Allah ya ce haza yawmu la yantiqun wannan ita ce rana da kafirai ba za su samu damar yin magana ba wala yu'zanu lahum fayatazirun ba za a musu izini ba balle su ba da uzuri wailun yawma idhil lil mukaththibin Allah ce narkon azaba ya tabbata ga masu karyatawa to sai Allah ya ce هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين haza yawmul fasli Allah zai ce yau yau ce yau ne ranan rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya haza yawmul fasli jama'anakum wal awwalin Allah zai ce mun hada ku da al'ummar farko waɗanda su suka fara rayuwa a bayan ƙasa Allah ya ce to gashi duk mun hada ku yawmul fasl yawmul fasl ranar da za a rarrabe wa yawma taqumu as-sa'atu yawma idhin yatafarraquna الساعة يومئذ يتفرقون wa yawma taqumu as-sa'atu Allah ya ce randa alkiyama za ta tsaya ma'ana randa za a yi tashin duniya yawma idhin yatafarraqun Allah ya ce a ranan za a rarrabe kowa zai kama ajinsa ba wadda za a zo a ce mishi wai kai koma can kai koma can tsawa mala'iku da su yi وامتازوا اليوم أيها المجرمون wamtazul yawma ayyuhal mujrimun Allah zai ce ku mujrimai ku ware kanku mutum da kanshi zai zuge jikin zai fita a cikin mutane wallahi malam wamtazul yawma ayyuhal mujrimun Allah zai ce ku mujrimai ku fidda kanku a cikin taron nan haka da su dinga zugi amma ne ma mata haka da su yi layi su yi group din su za mu zo mu karanta a cikin suratul nabai barayi haka da su ware kansu ‘yan luwaɗi haka da su ware kansu masu kidnapping haka da su ware kansu duk wani mabarnaci ba zuwa da ya ce kai kana kaza ko can ba idan aka ce ku ware kanku shi da kansa zai ja jiki ya fita daga cikin mutane wallahi alhaji aliyu daga ran da aka ce mutum ya mutu ba daidai ba ya jika ma kansa damuwa malam har abad wallahi ya jika ma kansa damuwa duk anan ne kake ganin za a ce mutum ka yi ya ce ba zai yi ba a'a kaza bai samu dama ba bai yi kaza daga ran da ya mutu ikon kansa ya fita a hannunsa shi kansa a filin alkiyama sai yadda aka yi da kai kai baka isa kai yadda kake so ba in an ce zauna zama ne in ba a ce ka tashi ba in shekara dubu da kai baka isa ka tashi ba idan an ce ka tsaya tsayawa da kai in da ka shekara dubu ba a ce ka zauna ba baka isa ka zauna ba duk anan ne mutum yake da wannan dama duk anan ne mutum yake da wannan dama shi yasa duk lokacin da zaka karanta alqur'ani ko sunna na annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ga kai tsaye sakon da suke isar ma suke isar ma shine ka kauce ma wannan wahala ka kauce ma wannan wahala ka kauce ma wannan wahala ka kauce ma wannan wahala duk lokacin da za a ja hankalinka akan shari'a zaka ga ana jan hankalinka kai hakuri ka rike bin Allah ka rike bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin tsira tana tattare da su katada yace rabuwa ce da in an rabu kuma ba a sake haduwa rabuwa ce da in aka ware to an ware kenan eh shikenan shine ma'anan wa yawma yunfaku fi suri fata'tuna afwaja za a zo jama'a jama'a tawaga tawaga tawaga tawaga wa yawma nahshuru min kulli ummatin fawjan
ونحشر من كل فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا حتى إذا جاءوا قال كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون فوقع القول عليهم بما ظلموا وقع عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون wa yawma nahshuru min kulli ummatin fawjan Allah ya ce ran da za mu tattaro jama'a daban-daban manya-manyan matsiyatan na cikin kowace al'umma asalin kangararrun wadda su ne suka ja al'umma akan barna Allah ce za mu tsince na cikin kowace al'umma mimman yukazzibu bi ayatina daga cikin waɗanda suke ƙaryata ayoyinmu fahum yuzaun Allah ya ce ana kora su layi layi hatta idza ja'u har sai in sun iso farfajiyar alkiyama kala sai Allah ya ce musu akazzabtum bi ayati yanzu ku ne kuka ƙaryata ayoyi na nayi aike kuka ce ƙarya ne walam tuhidu biha ilman ba ilimi kuke da shi ciki da bai na abin da na aiko ku ba ma'ana abin da na aiko ba ma'ana kuka ƙaryata ayoyi na ba tare da kun bincika kuka samu dalili daga cikinsu ba ma'ana abin da na aiko ɗin ne kuka yi bincike a kai ciki da bai kuka gano cewa ƙarya ne aka aiko amma za kun tunta amalun to me kuke yi ne a duniya Allah zai ce ku gaya mu to ba an shiga ba wa waka alƙaulu alaihim bima zalamu fahum la yantiqun ba abinda za su ce za su yi shiru a gaban to irin wannan attacking din irin wannan attacking din mutum bai san iya adadin attacking ɗinsa da za a yi ba a ranar alkiyama akwai waɗanda ana zuwa filin alkiyaman ba waɗannan Allah ya ce wamtazul yawma ayyuhal mujrimun ba to akwai waɗanda kuma Allah na zuwa sai ya ce musu uhushurul lazina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'budun وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم waqifuhum innahum mas'ulun
إنهم مسؤولون Allah zai ce uhushurul lazina zalamu ku tattara mini waɗannan azzaluman wa azwajuhum da matansu wa ma kanu ya'budun da duk abin da suke bautawa koma bayan Allah fahaduhum ila siratil jahim Allah zai ce ku kora mun su wuta ku yi wutan jahim da su shikenan mala'iku su dauki abin duka yadda ake kada dabbobi zuwa kiwo haka da aka sa su a gaba ana cikin tafiya da su kuma Allah sai ce wa kifuhum ku tsayar mun da su innahum mas'ulun su abin tambaya ne Allah zai ce bari in yi musu tambaya tukunna ما لهم لا تناصرون malakum la tanasarun Allah sai ce me yasa yau ba wata taimakekeniya a tsakaninku daga cewa a tafi da ku wuta kawai kun kama hanya ba wani bayani ba wani excuse a nuna mutum a ce yanzu kai kana ganin mai gidanka da a kai shi wuta kai shi kai kana ganin mahaifinka da a kai shi wuta kai kana ganin kowa a nuna mishi wadda da a kansa yake rikici to irin waɗannan ga sunan a ƙur'ani kata-kata daga lokacin da mutum ya biye masan zuciya wallahi ya gamu da bacin zuciya ya gamu da bacin zuciya Allah ya ce haza yau mulfas yau ce ranar rarrabewa na gaske da na ƙarya gaskiyar da ƙarya lokacin da annabi isa alaihi salatu wassalam bayan ya yi jawabi a gaban allah akan mutanensa abinda suke ba shi ya sa su ba ba shi ya sa su ba ya kare kansa a gaban allah sai ce ma allah kuma ga sunan in ka musu azaba bayinka ne in ka musu gafara ka musu afuwa dama kai mabuwayi ne mai hikima hakan ba zai gagare ka ba mun fahimta allah sai ce mishi a'a قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من
sai ce in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk Allah in ka azabtar da su bayin ka ne abinda suka yi ya cancanci ai musu azaba wa in taghfir lahum in ka gafarta musu kuma kace ka yafe fa innaka antal azizul hakim kai mabuwaye ne mai hikima Allah ya ce ba labarin ba kenan hadha yawmu yanfa'u sadiqina sidukuhum Allah ya ce yau rana ce kawai mai gaskiya gaskiyarsa ta fishe shi kawai in ka zo da gaskiya ka fita in baka zo da gaskiya ba rashin gaskiyan ka ya makale ka Allah ta haza yauma yanfa usadiki na sidukuhum rana ce da gaskiyar mai gaskiya ta amfane shi in kuna da gaskiya gaskiyar ta muku amfani in ba ku da gaskiya rashin gaskiyan ku ya tatile ku to fa haka rayuwar take haka rayuwar take haka rayuwar take shekaran jejiyar nan wani dan uwa ya dawo kaman karfe biyar haka zuwa da rabi kaga kaman irin daidai wannan lokacin da dan cefanansa a gida haka ya dawo gida ya shigo da dan kayan shan ruwansa da sauransu yana shiga daki aka bi shi aka samu ya mutu yana shiga daki aka zo aka samu ya rasu to ba shikenan ba lokacin da ya shigo gidan bai san zai mutu ba lokacin da ya shiga ɗakin bisan zai mutu duk wannan karka yadda da wannan dindin rakob ɗin ka zauna a matsayinka na musulmi mai imani duk inda kake idan kana shiri karka yadda mutuwa ta ma ɗaukan gafala baka ankara ba a ka zama a ankare haka annabi ce ka zama a ankare ka zama a ankare kana zaune a cikin masallaci za a zo a ɗauki gawanka an sha yin haka ko ba sha ba an sha ka zama a ankare idan kana ankare shine annabi aka tambaye shi wa yafi kowa wayo a cikin mu'mine yace aktharuhum lil maut dhikr wanda yafi yawan tina mutuwa wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan yafi shiri da tanadin abin da zai biyo bayan mutuwa amma in kana ganin tunda an fara abu kaza da a kammala in an fara abu kaza ma da a kammala wata ran da ka sha mamaki haka Allah ya tsara rayuwa shi mu'mini haka yake ka zama a ankare ka zama a ankare mafi tsadar abin da za ka dinga tunawa annabi ya ce innamal a'malu bil khabati eh mai shan sigari ne ka yi tunani karfa ina kashe sigarin nan in mutu ya zan aikin da na yi a duniya na ƙarshe shi ne shan dama karka yi duk aikin da za ka yi ka dinga tunanin a kan mai da ka cika karfa ka cika da sabon Allah karka je ka yi wani mugun aiki karka yi wani mugun aiki kana gama mugun aikin kuma kakkabar duniya saboda ka in da ka fara aikin ka yi tunanin karfa wannan ya zama shine aiki na na ƙarshe ka yi tunanin haka amma in kana ganin ba komi da ka yi ya wuce da ka yi ya wuce da ka yi ya wuce wannan shine misalin da Allah ya bamu a rayuwar duniya kaga duk kurkuku da kake ganin kurkuku ya cika nan kaga daki daya an yamutsa mutane an dunkula su to su masu laifin wadda suka yi laifin dukkansu inda sun san ran da za su yi laifin da a kama su ba za su yi laifin ba jama'a mun fahimta inda sun san a ranan in sun yi laifin da a kama su ba za su yi ba sun ɗauka da su yi ta sha sai suka ji an yi ihu jama'a mun fahimta to haka kai ma kana ganin za ka je ka dawo baba sai ka dawo baba Allah ya kiyaye karshe ba za ka dawo ba ofis ne za ka tafi kasuwa ne za ka tafi wajen sana'arka za ka tafi wani zumunci za ka tafi akwai yiwuwar ka dawo akwai yiwuwar ba za ka dawo to haka ne wani zai daga hannu ne zai yi naushi in yayi naushin sai mutumin ya mutu sai kaga yayi shekara da shekaru a kurkuku inda ya san in yayi naushin haka zai kasance ai da ba zai yi ba to shi ma bai ɗauka in ya naushe shi zai mutu ba to yadda kaga abun ke faruwa kwatsam mutum ya je ya faki jama'a zai saci mashin a kama shi kasan inda ya san da a kama shi ai ba zai je a wannan lokacin ba to haka kai ma za a kama ka a cire ran agun da ba ka yi zaton da a kama ka ba to amma inda barawo na so ya zauna lafiya ya ɗauka ma kanshi kawai duk inda ya je sata da a kama shi sai ya zauna lafiya kaga bai sata ba wai kar ka gaba a ganin ka a'a wani ta wundo a lokacin yadda ka san zai tofar da yawo kawai sai ya ganga haka ne ko ba haka ba to yadda kai kuma kaga ka kama wani wani na wani abu bai san ka ganshi ba ka ganshi kai ma ran da zaka yi naka haka kai ma wani zai ganka kar ka dauka kai ma wai in kai ta sha a abinda kake yin akwai wanda zai ganka yadda ka san kai ma ka taba ganin wani bai san ka ganshi ba to haka kai ma za a ganka baka san an ganka ba jama'a mun fahimta to kaga in ka kaddara maka kanka kawai in da ka yi ba daidai ba da a ganka to ka bar ba daidai ba kaga ai shikenan to amma ka dauka kai ne zaka dinga ganin mutane kai ba da a ganka ba ai baka fahimci rayuwa ba ai baka fahimci rayuwa ba Allah ya samu dace hadha yawmul fasli jama'nakum wal awwalin Allah ya ce mun tara ku baki daya da na farkonku fa in kana lakum kaidun fakidun Allah ce in kuna da wata dabara wani kaidi da za ku yi kusufce a nan Allah ce kowa ya gwada sa'ansa za a baka dama ga fili ga doki jama'a mun fahimta kaga idan a duniya ne ai da ka gwada sa'anka yan zanda ne su kama ka a kawo ka wani fili a ce to gwada sa'anka ai da ka gwada to Allah zai ce fa in kana lakum kaidun fakidun Allah zai ce duk wanda yake da wata dabara anan da zai tsere ko ya kubutar da kansa Allah zai ce ya gwada akwai wanda ya sai tsere abu bala su mala'ika jibril suna nan su mika'il suna nan su israfil suna nan duka ga komai ya ji tsari ina mutum zai je shi ne ma'anan ya ma'ashar aljinni wal insu in istafatu
فبأي آلاء ربكما تكذبان idan aka tsaye da mutane a farfajiyar alkiyama Allah sai ce ya ma'asharal jinni wal insi ya ku mutane da aljanna in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi idan kuna da iko na ku kubce ku tsere ku kwaci kanku daga nan ta hanyar sasannin sama ko ƙasa fankuzo Allah zai ce ku je sai Allah ce la tanfuzo ne illa bi sultan ba za ku iya kubutar da kanku ba sai in kuna da power power kuma babu abinda zai kubutar da kai a gun tsoron Allah da aiki mai kyau nan kuma ana gama maka hisabi mala'iku ne da su maka rakiya amin to duka wannan tunasarwa ne tunasarwa ne duka wannan tunasarwa ne amma in ka ɗauka cewa duk abin da ka ji haka abun da ka bar shi ka ci gaba da rayuwarka yadda kake so to ƙarshe ka zo ka yi ta ɗan da na sani wadda kuma ba shi da amfani duk taurin kan mutum ba zai gagare Allah ba duk yaudarar ka kuma ba za ka yaudare Allah ba ba za ka yaudare Allah ba Allah ya ce fa in kana lakum kaidun idan kuna da wani kaidi wata dabara fakidun Allah ya ce to ku yi ta wailun yawma idin lil mukazzibin Allah ya ce narkon azaba ta tabbata ga masu karyatawa sai Allah ya ce إن بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين
Allah ya ce innal muttaqina lallai masu tsoron Allah waɗanda suke bin dokokin Allah sau da kafa Allah ya ce fi zilalin wa uyun suna cikin waɗansu inuwoyi Allah ya ce suna cikin waɗansu koramu a cikin gidan aljanna kaga haka uslubin qur'ani yake in aka yi maganan wuta sai ayi maganan aljanna in aka yi maganan aljanna sai ayi maganan wuta yana kai kawo ne tsakanin kwadaitarwa da tsoratarwa innal muttaqina Allah yace lallai masu tsoron Allah waɗanda suke kiyaye dokokin Allah fi zilalin suna cikin waɗansu irin inuwa ba mun karanta a suratul insan ba wadaniyatan alaihim zilaluha inuwar da za su yi amfani da ita a gidan aljanna Allah yace tana dabda su ukuluha da'imun wa zilluha a waƙi ya ce wa zillin mamdudi Allah ya ce inuwa ce malala in ya tashi tafiya ba da a ce to yanzu ya shiga rana ba inuwar iya bukatarsa iya inuwar inuwa ni'ima ce ko ba ni'ima ba ni'ima ce ni'ima ce innal muttaqina fi zilalin wa uyun suna cikin inuwowi na gidan aljanna wa uyun da kuma idan dunan ruwa koramai daban-daban na gidan aljanna masalul jannati allati wu'ida almuttaqun الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم Allah yace masalul jannati allati wu'ida almuttaqun misalin aljannar nan da aka tattale ta aka tanade ta don masu tsoron Allah kun ji masu tsoron Allah har sai ya zama kana tsoron Allah tsoron Allah kuma ba shi ne a yi wa'azi a karantar da kai ka yi ta kuka kuma ka je ka ci gaba da saba ma Allah ba ai bai nuna ma ai kana tsoronsa ba tsoron Allah shi ne wa'azin da ya sa ka kiyaye dokokin Allah abinda ya ce ka bari ka bari wannan shi ne tsoronsa abinda ya sa ka kiyaye dokokin Allah wannan shi ne tsoronka مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن الله يجي أكوي كوجي كوجي كورمي كورمي نروى Allah ce gaira asinin wanda bai jirkita ba don karka ji an ce kogi ko korama ka ɗauka akwai dotti da kasa a ciki Allah ce gaira asinin wa anharun min labanin lam ya tagayyar ta'amu da kogi kogi koramai na madara Allah ya ce wadda ɗanɗanonsa bai jirkita ba wa alharun min khamrin lazzatin lisharibin da kogi-kogi na giya mai daɗin sha ga mashayarta wa alharun min asalin musaffa Allah ce da kuma kogi-kogi da koramai na zuma ta ciciya amin walakun fiha min kullin samarati Allah ya ce kuma a cikin aljannan suna da duwani dangin ɗan itace walakun fiha min kullin samarati duwani ɗan ice Allah ya ce suna da shi a gidan aljanna wa magfiratu min rabbihim ga kuma gafara daga Allah ka ci ka sha Allah ya ce kuma na gafarta maka kamar huwa kalidun finnar Allah ya ce wanda ya samu wannan rayuwa ya yi ɗaya da wanda zai dawwama a wuta wasu kuma an hamiman ana shayar da shi tafashashen ruwa faƙat ba'a am'a'ahum kayan cikinsa yana kakkatsewa yana tsintsinkewa Allah ce su yi ɗaya to ko dai mutum ya shiga wannan aljannar da take da waɗannan ƙoramai da muka ambata take da dukkan dangin 'ya'yan itatuwa da muka ambata ga gafarar Allah ko kuma ya sha ruwan zafi hanjinsa ya karkatse dole ɗayan biyu ne Allah ya ce innal muttaqina fi zilalin wa uyun wa fawakiha mimma yashtahun Allah yace ga kuma dangin ƴaƴan itatuwa na marmari Allah yace ga wanda suke sha'awa wato ka lura da duk abin da zaka je a cikin gidan aljanna ba zaka je ana maganar abinci kaza a duk abin da dan aljanna ke bukata kayan sha'awa ne ba wani abincin da wani yunwa ke sa a ci shi ka duba suratul waqi'a da su ayaba ne su kankana ne su naman arma
وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة la maqtu'atin لا مقطوعة ولا ممنوع la maqtu'atin abin ba zai yanke ba wala mamnu'a kuma ba da a ce ya ishe ka haka ba sai aljanna yanzu kai akwai wani guda aka isa a kai ka a ce maka kawai la maqtu'atin wala mamnu'a babu shi to duk wannan abun ba zai yanke ba a ce to yau ana dan skas na inabi sai an kawo tukunna wala mamnu'a kuma ba dan a ce to karka shiga ta waje kaza ba to wannan duka gaskiya ne ubangiji ne ya faɗa shi ya yi tanadinta ma waɗanda suka mishi biriya Allah ya ce wa fawaki hamin ma yashtahun da kuma 'ya'yan itatuwa na marmari min ma yashtahun wanda suke sha'awa akwai wani hanta na kifin gidan aljanna annabi ce da shi za a yi launching fara cece gidan aljanna da shi ba a fara eh malam amin wallahi malam eh muna nan alajali insha Allah ranan eh insha Allah insha Allah muna nan eh eh Allah ya lamunce mana Allah ya tausaya mana Allah ya yafe mu akan laifuffukan mu Allah ya karbi ayyukan mu Allah ya dube mu da rahama za mu dace insha Allah Allah sai ya ce kulu washrabu hani'an Allah zai ce ku ci ku sha a cikin farin ciki bima kuntum ta'malun saboda aikin da kuka yi a duniya ya tsare addininsa ya tsare imaninsa ya tsare aqidarsa ya tsare mutuncinsa ya tsare kiyamarsa kulu washrabu hani'an Allah zai ce ku ci ku sha a cikin daɗin rayi bima kuntum ta'amalu saboda abin da kuka aikata Allah ya ce inna kadhalika najzil muhsinin Allah ya ce haka nan muke saka wanda suka kyautata wanda suka kyautata Allah ya ce haka muke saka musu wailun yawma idhil lil mukaththibin Allah ya ce narkon azaba ta tabbata ga masu karyata alkiyama ta tabbata ga masu karyata alqur'ani sai Allah ya ce kulu wa tamarta'u qalilan Allah ya ce ku kuma kafirai 'yan duniya ku ci ku sha Allah sai ya ce dan kadan jama'a mun fahimta can kulu washrabu hani'an nan kuma kulu wa tamatta'u kalilan duniya kenan duniya kenan duniya kenan eh duniya kenan ka yi lissafi ko mutum ya samu duniyar ko mutum ya samu duniyar ka yi lissafi in zai ji daɗin shekara na wani ka yi lissafi shekara na wani kafin jin daɗin ya tafi ko kana raye ko kana raye shekara na wani kuma in za ka ji daɗin tun daga farkon duniya har zuwa ƙarshen duniya ubangiji ya ce ɗan kaɗan ne ɗan kaɗan ne in duk iya shekarun duniya sun ƙare a kan kajin daɗi kake yi ɗan kaɗan ne fama mata'ul hayati duniya fil akhirati illa kalil Allah ce jin daɗin rayuwar duniya in ka kwatanta shi da lahira Allah ya ce ɗan kaɗan ne kul mata'ud duniya kalilun متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا Kul Allah ya ce ka gaya musu mata'ud duniya kalilun jin daɗin duniya ɗan kaɗan ne, to kai yanzu har ka kai shekara arba'in ma baka fara jin daɗin ba tukunna. Tukunna a zo ka fara, tukunna a zo kuma lokacin da zai kare. Wa malam, Ka nemi lahira, ka nemi lahira, ka nemi lahira. Eh, Allah ce kulu wata matta'u kalilan ku ci ku sha Allah ya ce ɗan kaɗan ku ci ku ji daɗin duniya Allah ya ce amma ɗan kaɗan ne innakum mujrimun Allah ya ce amma dai ku kun tabbatar ma kanku ku mujrimai ne kafirai ne ku masu laifi ne ku ci ku ji daɗin ku a duniya amma dai jin daɗin Allah ya ce ɗan kaɗan ne innakum mujrimun kuma ku masu laifi ne mujrimai ne a wajen Allah wailun yawma idin lil mukazzibin Allah yace narkon azaba ya tabbata ga masu ƙaryata alkiyama wanda suka ƙaryata alqur'ani suka ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah yace
وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون
wa idza qila lahum murka'u la yarka'un Allah yace su ne fa idan aka ce ku yi ruku'i ma'ana ku yi sallah la yarka'un la yusallu Allah ce ba sa sallah su yi imani sun ki su yi imani su yi musulunci sun ki su yi musulunci balle a ce su yi sallah Allah ya ce ba su yi wailun yawma idhil lil mukazzibin Allah ya ce bone da azaba ta tabbata akan masu karyatawa sai Allah ya ce fabi ayi hadithin ba'adahu yu'minun to da wani zance bayan alkur'ani da su yi imani in dai ayoyin Allah bai gyara mutum ba bai nusar da mutum ba bai shiryas da mutum ba Allah ya ce to wani bayani da amishi babu to alkur'ani ya zo sun karyata sun karyata alkur'ani Allah ya ce to da me da su yi imani fa bi ayi hadithin ba'adallahi wa ayatihi yu'minun Allah yace da wani zance bayan Allah da ayoyinsa da su ba da gaskiya da shi jama'a mun fahimta ayoyin Allah Allah ya saukar da su ne domin a shiryas da bayi a nuna wa bayi hanyar tsira a kautar da su daga hanyar halaka wanda ya riko da shi ya tsira ya rabauta rabautuwa ta har abada sannan wadda ya bauɗe wadda ya kauce ya kauce makansa zai fada cikin nadama mafi munin nadama jama'a wannan shine karshen suratul mursalat abinda muka karanta ciki daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kure Allah ya yafe mana gobe in Allah ya kai mu sai mu zo mu shiga suratul naba fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik